الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الآية والحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم والهادي حق قدره ومنار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
وقال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين قال
العباد الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين عباد وتتهجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فانتم مظنون ان لا نصيب من النار قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين عباد da aka zo aka sa ‘yan wuta a cikin wuta waɗanda suka shigo wutan daga baya sai suna jayayya suna gaya ma waɗannan ya ta hajju na finnari suna jayayya a cikin wuta kuma ubangiji ya gaya mana ya ce jayayya nan nasu gaskiya ne inna zalika la haqqun tafasul ahlunna jayayya nan na yan wuta gaskiya ne don saboda baya sai suna zargin waɗanda suka iske a cikin wuta kun gani ko ko kuka shata mana wannan mummunan hanya gashi mun zo mun shiga cikin hanyar mun faɗa cikin hanyar gashi mun duka mun zo mun amsa a cikin hamaka da mun iske ku akan shirya ne da mun ma yanzu mun shiri da kun tsira da mun ma mun tsira amma rashin isko ku akan shirya sai muka aza wannan hanya naku na kwarai ne an kira mu akan shirya muka ce bal na biyu mawatan na alaji aba'ana wadda kana aba'un lalamar shai'un rattadu idan ka kira su zuwa ga shari'a zuwa ga bin Allah sau ce a iyaye da kakanni hanyar nan da suka bi nan zamu bi to gashi mun zo mun iske ku a cikin wuta kalan da zina stakbaru wa'annan da aka iske cikin wutar su wa'anda suka fara mummunan aikin su wa'anda suka shimfiɗa kafirce din sai su ce inna kullu fiha ai mu duka muke cikin wutar ba kuna cikin mu ma muna ciki ba inna allaha qad hakama baina ibad Allah ya riga ya yi hukunci an sallami kowa da kowa na wuta na wuta na aljanna na aljanna saboda haka ku yi hakuri kawai babu abin da zamu shikenan gaba ɗaya an gama an sallami kowa an kiyama idan aka taru wuri guda ubangiji zai ma kowa hisabi a cikin lokaci guda ake ma kowa hisabi dukkan halitta baki daya a sallami kowa da kowa na aljanna sun riga sun shiga aljanna na wuta sun riga sun shiga wuta na aljanna ce hasdan fiha na wuta ma ce khalidina fiha kowa zai dawwama ne a cikin nasa su masu ni'ima suna nan suna dawwama a cikin ni'ima da su da duka waɗanda suka biyo su jaratun adnin ya da kuluna ha wa man sara min aba'in wa azwajin wa zuriyati wal mala'ikati yadkhuluna alayhim min kulli babin salamu alaykum bima sabaqtu kalima kubatiya mu'minai kenan sun samu aljanna bisa da bautan da suka yi da haƙuri da suka yi akan bautan nan mala'iku sun zo suna musu sallama aminci ya tabbata gare ku da kyakkyawan makoma su ma sun bi iyayensu da kakanninsu a cikin sha'anin addini da iyaye da kakanni su ma sun gadi wannan musulunci sun gadi wannan addini su ma sun shiga ciki to ga nasu sakamako su ko kafirai da suka bi iyayen su da kakanninsu a cikin kafirci su ma ga nasu sakamako har aka koma su har yau ɗan wutan da abun ya kai inda ya kai sai suna kira yan aljanna na fi du'a ina min al-ma'i aw min marraqumullah ku zubo muna daga ruwa mana ku zubo muna ruwan aljanna mu samu mu sha ko kuma ku ba mu wani abu da Allah ya zarta ku abin ya kai inda ya kai wahalar ya kai inda ya kai suna ta kiran Allah suna ta kiran Allah Allah bai saurara bai saurare su ba suna cikin kowane irin bala'i wuta babu kyau Allah kiyaye mu da wuta wuta babu kyau azabar Allah yana kiyaye shi ubangiji kullum yana gaya mana wani tsadir kuma Allah nasa ina ba ku tsoron kaina da kaina ji tsoron Allah Allah duk tsoro ne duk abin da Allah ya ce a bari to a bashi duk abin da Allah ya ce a aikata aikata shi gwargwadon iko Allah duk tsoro ne na'am
وقال الذين في النار لكلمة جهنم دعوا ربكم يكفر عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لهذا جهنم وادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب وقال الذين في النار su waɗanda ke cikin wuta da kafirai da fasikai da waɗanda suka walwale alƙawari والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يصل وصف ما في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدين. su walwale alƙawari da suka yi munafikai kenan da ainihin su kafirai wanda ba su yi imani ba da kusatun masu sakon Allah da suka mutu akan sakon Allah kuma kaba'ira. Allah ya ga dama ya kama su da laifi to duk an zo an sa su a cikin wuta ana ce musu azaba azaban babu lokaci a yanzu halin da ake ciki duk wanda ya je lahira ba zai shiga wutan ba amma dai yuwadu alaihi naru za a bijiro masa wuta a shiyar wa bukuran da safe da yamma za a yi rinka shiga wutan amma ba za a sa cikin wutan ba amma ranar tashi alkiyama da nan za a sa kowa duk wanda za a sa cikin wuta ranar ne za a sa shi cikin wuta to an zo duk an karkada duk wanda ya cancanci a sashi wuta an ji an zuba su cikin wuta abin ya kai inda ya kai sai suna kira harnatu jahannama suna kira maliki da ke tsoron wuta da shi da yaran da ke masa aiki qul rabbakum yukhaffifu anna yawma min al'azab ku roki Allah mana ku roka mana ubangijinku ya sauƙaƙa mana azaban nan ko da yini ɗaya ne to yini ɗayan nan a yinin lahira wa inna yawma inda rabbika ka alfi nati mata uduni to wurin Allah yini ɗaya misalin yini dubu ne har ya koma yini ɗaya ka hamsin na farmatar misalin yini hamsin ne yini ɗaya wajen Allah to amma duk da haka duk da haka ka ka alfi sanatin kamar shekara dubu hamsin ne amma duk da haka sai gashi suna neman a yi musu sauki na yini ɗaya na duniya yinin nan daga safe kenan zuwa yamma kaga awa goma sha biyu kenan to in an yi awa goma sha biyu an ɗauki azaba mai azaba da wadatar ai ba wadatarwa manzara sun salama wata rana yana tafiya sai suke wasu kaburbura guda biyu ana musu azaba manzara sun salama sai sa ya ɗebo ganyen tofa sai ya soka a wannan kabari ya ɗebo ganyen tofa ya soka a wannan kabari sai ba suka ce ya rasulullahi me ya faru mun ga ka soka tofa guda biyu a kaburburan nan guda biyu ya ce eh ana yi musu azaba wannan ana masa azaba wannan ma ana masa azaba amma na soka ganyen tofan ne Allah ya ɗauke musu azaba har lokacin da tofan ya bushe to shi kan tofa awa nawa zai ya bushe nan take zai bushe to shi ne irin waɗannan mutanen da ke cikin wuta su suna roƙon a ɗauke musu azaban nan wai ko da ma na yi ne guda ne a hasashensu idan aka ɗauke azaban za su samu sauƙi amma idan azaban ya dawo ai an mance da wannan sauƙi kuma saboda tsananin azaban an tambaye shi ya rasu wallahi to kaburburan nan guda biyu lafi mai suka ake musu azaba ya ce na farko kwarmato gare shi annamimi ne idan ya ɗauki magana wannan sai zai kai mu wannan idan ya ɗauko magana wannan sai zai kai mu wannan har ya mutu bai tuba ba shi yasa ake masa azaba shi ko na biyu idan ya yi fitsari ba zai bari fitsarin ya gama zuba ba zai tashi ya kama wandon shi sai fitsarin ya ƙara zuba cikin wando sanadiyar haka ake masa azaba manzara su salama ya ce ana mutum azaba a cikin ƙabari saboda fitsari a kiyaye fitsari annabi salama ya ce idan kana fitsari baka gama ba ka tashi ka karma wando fitsari ya gama zuba a cikin wando ka Allah zai maka azaba a cikin kabari saboda haka ba a so kana fitsari yana taba jikinka kana fitsari yana watsuwa a jikinka wannan duk yana jawo azaba a cikin kabari na'am ayyuka fi fa anna yawma min al-azab ku roki Allah ya sauƙaƙa mana yini daya mu samu mu ji sauki a cikin wannan bala'i da wannan fitina da muke ciki kuma Allah su mala'iku suka ce a'a muka yi naron alam ya tiku rusulun min kwatunun alaikum min kayan kuma haza to Allah bai aiko muku manzanni ba ne ba a aiko annabawa ba ana gaya muku wannan ranar din kuma an gaya muku cewa abin nan da ya faru zai faru ai Allah ya riga ya aiko me yasa ba ku yi imani ba me yasa ba ku yarda ba ai yanzu inda aka kai la magana ya kare alkiyama babu wani abu da za a yi sai abu guda shine ceto amma babu wani ibada da ake alkiyama ana bautan Allah ne a nan duniya ana bautan Allah a barzau a cikin kabari idan ka samu dama ana buɗe maka kabari a baka dama ka bauta ma Allah a barzau amma da zarar an shiga alkiyama ranar tashi alkiyama kuma ba a shiga alkiyama sai ranar tashi alkiyama da an shiga alkiyama to maganar bautan Allah ya kare ba wanda ya saura zai bauta ma Allah sanan ranar nan babu abun da za ka samu daidai da ƙwayar zarra na lada da wani zai baka haka kuma babu zunubi daidai da ƙwayar zarra wanda za a kara maka amma dai ana iya a cece ka azar sallama ya ce ceto na gaskiya ne a shafafi haƙƙun gaban ka da ba layin alwa ceto na gaskiya ne kuma duk wanda ya karanta shi ba zai same shi ba annabi zai yi ceto annabawa za su yi ceto sabai za su yi ceto waliyai ma za su yi ceto to su kafiran nan a nan abin da suke nema din shine ceto a cece shi ku roƙi muna allah ku ga mu ubangiji muna so ya cece mu ko da yini guda ya ɗaga muna kafa mu ji sauki a cikin azaban da ake nuna saboda tsananin azaban mala'iku suka ce na awalan قالوا ألم تك تأتكم رسلكم بالبينات قالوا بل قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قالوا أولم تك تأتكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فاتوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أولم تك تأتكم رسلكم بالبينات ba manzannin ku sun zo muku da hujjoji bayyane ba annabawa ba a aiko muku annabawa ba ai mu aiko muku annabawa kuma annabawan nan sun zo da hujjoji babu annabin da aka aiko face sai an bashi mu'jiza mu'jizar nan shine zai zama hujja gare shi tarkul adati cewa ya dauke da wani abu wanda wani bai dauke da shi yana da wani sirri daga Allah yana iya aikata abin da wani bai aikatawa shine bayyinati qawlan tabtatu rusulukum bil bayyinati su ma mala'ikun da ke tsaron wutan su ke tambayan yan wutan shin mun ji kun ce ba roƙi Allah ya sauka muku gaskiya ne to mun ji za mu roƙe shi to kafin mu roƙe shi shin ai muku wa'azi ko ba ai muku ba shin an aiko muku annabawa ko ba aiko muku ba shin an gaya muku ko ba a gaya muku ba sai suka amsa da kansu suka ce bane gaskiya haka ne lalle babu shakkar aiko annabawa kuma babu shakkar ai wa'azi to me ya hana imani to in dai haka ne mu ba mu roƙa muku wai ba za mu cece ku ba fatu ku ku roƙa da kanku wa ma du'a ul kafirin illa fi dalal ubangiji ya ce addu'ar kafiri bai zama sai ƙara nisanta daga Allah kawai sai fata kawai ba kun da nisanta a cikin wuta za ka roƙi Allah ai ba roƙo Allah a cikin wuta babu wani abu da za a aikata a cikin wuta wanda Allah zai karba saboda duk abun da za a yi an riga an yi shi shi wuta in an riga an shiga an shiga ne aljanna an riga an shiga an shiga ne amma shi wutan akan ceci mutane akan fito wasu bayi daga cikin wuta domin akwai wanda Annabi sallallahu ya ce kwana guda zai yi wani wata guda zai yi wani ma shekara guda zai yi malamai sun ce ƙarshen mutumin da zai fito cikin wuta ana kiransa hamadu shi ne ƙarshen ɗan wutar da za a fidda daga gare shi ba a sake fidda kowa cikin wuta sun tafi kenan ha abada ha abada abada ko ba su da farko ba da ƙarshe da abad da azal ba su da farko ba su da ƙarshe to wannan annabi shi ne wanda ya kira Allah ya Allahu ya Allahu sai da shekara dubu a shekarun Allah ba shekarun duniya ba yana kira Allah ba amsa masa ba bayan shekara dubu sai na kira ya rahamanu ya rahamanu sai da ya kara shekara dubu wai yana can tsakiyar wuta yake wannan kira Allah ya rahamanu shekara dubu ba a amsa masa ba sai ya koma na yana ya arhamur rahimina ya arhamur rahimina har yau sai da ya kara shekara dubu yana cikin wuta shekara dubu uku kenan sai mala'ika jibrilu ya fito yana yawo sararin samaniyan wuta sai ya ji can cikin wutan ana ya arhamur rahimina ya arhamur rahimina jibrilu sai je sujuda karkashin alfashi kuma an gama bauta gaba ɗaya an rufe bauta aljanna kadai ke da bautar da ake wa Allah kuma shine zikiri zikirin kuma na la ilaha illallah in ban da shi babu wani bauta da ake laya to jibrilu ya zo ya sujuda Allah ya ce masa jibrilu daga kanka me kake so ya ce ya rabbi ubangiji na na wani bawa can cikin wuta ina jin yana kiran ya arhamur rahimina ina so ni jibrilu ka bani ceto ni man cece shi sai Allah ce mai ma izini jibrilu je ka cece shi malaika jibrilu ya zo wajen maliki mai tsaron wuta ya ce akwai wani bawa Allah yana nan cikin wuta yana kiran ya arhamur rahimina ina so ka kawo shi me zai ga maliki maliki ya shiga cikin wuta ya dinga yawo ya dinga yawo sai zai samu shekara dubu bai gane unguwa ba balle gidan balle ran mataki shekara dubu ana neman ba gane unguwa ba har yau mala'iku ne ba mutane ba har yau sai maliki ya sake dace da jibril to mun yawata duk inda ya kamata a cikin wutar nan ba mu gane gidan me yake ba ba mu gane lambar unguwa ba mu san aikin ne kika jibrilu har yau sai ya sake zuwa ya sujuda ga bakkan shar ashi ubangiji ya ce jibrilu ne ya ce ya rabbi ba wannan naka an ji an neme shi a cikin wuta ba a ga inda yake ba ba a ga unguwan da yake ba ba a ga gidan da yake ba sai Allah ya gaya jibrilu ya ce jibrilu ka gaya maliki ya je unguwa mai lamba kaza ya je gida mai lamba kaza ya je ɗaki mai lamba kaza ya je akwati mai lamba kaza ba wannan na wuna ciki malaka jibrilu ya zo sai ga maliki sai maliki ya koma cikin wuta to yanzu an faɗa mai inda zai je ba sai ya nema ba sai ya kasa ma unguwa don akwai unguwa unguwa wuta zane duniya ya nuka duniya su saba'in ya ma su saba'in Allah kaɗai ya san girman wuta don turan da aka ce mata kun tana tana girma har yanzu kamar da aka ce mata jaka kun shi ma yana yana girma Allah kaɗai ya san iyakan girman su to malikin nan da ya shigo sai ya je unguwan da aka gaya masa da jibril ya gaya masa yana zuwa unguwa sai ga labban gidan a cikin gidan a kowane ɗan wuta yana da gida kowane gida akwai ɗaki kowane ɗaki na gaya muku akwai rami mai zurfi wanda yake Allah ta kai sai akan zurfinsa sanan daga can ƙasa akwai akwati yana shiga akwatin zai wuce sanan sauran bala'o'in da ke kewaye da akwati to da maliki ya zo sai ya zo cikin ɗakin da ya shigo ɗakin sai ya zo rijiyar da bawan na yake ciki sai ya ji shi yana ya ahmar rahimina maliki sai ya shiga cikin rijiya sai ya ɗauko akwatin sai ya buɗe ko da ya buɗe gashi an tattaure shi da sarƙa dubu saba'in ga macizai liki a jikinsa ga kunamu liki a jikinsa malikin nan sai ya kama shi ya girgiza sarkokin suka saki macizan suka saki kunamu suka saki sai bawan allah ya fashe da kuka ya ce an zo a kara ni azaba ne ko an zo a taimake ni ne sai ce a ni jibrilu ne ce kawo ka amma yana waje sai maliki ya ɗauko shi sai zo ni ka malaika jibrilu ana kiransa hannadu malaika jibrilu ya ɗauko sai ya dawo ƙarƙashin al'arshi ya zo ya sujuda sai Allah ya ce to mun gafarta mishi kai shi aljanna to da yazo aljanna shine aka tambaye mu cewa kana so a baka gida dai yanzu kai ne na karshe ka iske an gama rabo kana so a baka gida wanda ya kai duniya so goma ubangiji ai na gode duniya so goma ai ba magana wai gida ba a dai bar wancan inda ake eh a dai tsira a bar inda ake ma Allah na tuba ko buka za a bashi a bashi na ya gode aka ce za mu ba ka gida wanda ya girman duniya sau goma ka yadda ya ce na yadda to sai aka bashi gida wanda ya girman duniya sau goma aka bashi komai da komai to sai ya zamanto a goshin shi an rubuta wannan shine iyantacce na wuta duk wanda ya gani sai karanta sai ce ubangiji na roƙe ka shaye ni wannan abin da ke rubuce a goshina sai Allah ya shaye ni shi shikenan sai ya sare da yan aljanna ba a gane shi to shi ne na ƙarshen da za a fiddo a cikin wuta daga gare shi ba a sake fidda kowa duk wanda ya kamata a ceta an riga an cece shi an sunana cewa duk mutumin da ke da imani ko da ƙwayar zarra ne to za a wayi gari wata rana za a fidda shi a cikin wutan nan to an wayi gari yanzu kan babu wanda ke da imani ko mutum ɗaya duk girman wutan duka wutannin guda bakwai gaba ɗaya ba wani mai imani ba wani mai tsoron Allah to sai a nunka musu azaban shine suke kiran mala'ikun da ke fakon wuta ku taimake mu azaban nan yayi yawa a ɗaukar mana shi ko da yini guda suka ce awalam takum ta ce ku rusul kun bil bayyinati qalu bali qalu haqqu wa ma zuwa kai bai na ila kidala shin malaikun zanne ku su kasance suna zuwa muku da hujjoji ba kwarai la malaiku su kuma annaba mu sun zo da hujjoji to me yasa ba ku imani ba a wani suka ce hakkar kalmatul azabi Allah ke shi ai kalmar azaba la la'ana jahannam min al-jinnati wan nasi ya riga ya tabbata da kafirai ba yadda za su yi Allah da ya riga ya zana cewa tun fil azal cewa za su rayu da kafirci za su mutu da kafirci domin su mutanen duniya ubangiji ya kasa su kashe hudu akwai bawa wanda zai tashi da imani ya mutu da imani ya shiga aljanna akwai bawa wanda zai tashi da imani in ya zo ƙarshen rayuwa ya mutu kafiri ya shiga wuta akwai bawa wanda zai tashi da kafirci ya mutu da kafirci ya shiga wuta akwai bawa wanda zai tashi da kafirci karshen rayuwarsa kuma sai ya zo musulunta ya mutu da imani ya shiga aljanna duk wannan jabban kalam alkalam ya riga ya bushe ubangiji ya riga ya tsara duk abin da zai kuma alkalam ya bushe wata rana wata yarinya karama ta rasu mata manzara su sarama aisha ta ce allah sarki yarinya karama ce wannan ba su da hisabi ba su da komi annabi sallallahu alaihi ya ce ai Allah ya yi ma kowa mazaunin shi tun kafin halice shi kowa an riga ya masa mazaunin sa to in haka ne afala raka fi'u ba za mu dogara akan haka ba ba sai mun ibada ba kowa ya zama shi ya ce kullum ya turu Allah wa kulli alayhi kowa an kore shi ne akan hanyar nan da aka halice shi kai in an azabta ka dan aljanna ne a dora ka kan hanyar aljanna in dan wuta ne kuma a dora shi kan hanyar wuta to ubangiji ya maida maka farai martani ya ce fatu wa madu'a al kafirina ila fi dalal ku je ku roka ko kun roka roƙon baya amfani roƙon naku iyaka ƙara nisan ku daga Allah a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah a kiyaye Allah a kiyaye wuta wuta ba kyau wuta ba kyau duk wanda ya shiga wuta minti ɗaya komi nashi ya canza komi fatan ɗan wuta fa kaurin fatan kaɗai yana gaya muku kullum tafiyar kwana uku ne kaurin fatan jikin shi kawai wai girman shi tafiyar kwana uku sanin girman ɗan wuta kowane mutum za a sa shi wuta girman shi sai ya yi faɗin tafiyar wata bakwai duk ɗaya sha gaba kuma kullum ranar jirgin da badarar zuwa daga rayuwar zuwa ala duk lokacin da jiki ya narke ubangiji ta sai mu sake halitta wani jiki don dai mu ɗanɗana masa azaba fazuku ka ɗanɗana ka ji abin da ke faruwa sau da ka kiyaye kuma a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah na
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا كما تدين ويوم يقوم الأشهاد إنا لا ننصر رسلنا والذين آمنوا في هذه الدنيا ويوم تقوم المشهد إنا لا ننصر رسلنا ubangiji ce haƙƙan wajibi ne gare mu alƙawari ne za mu taimaki annabawan kowane lokaci wallahi na amanu da waɗannan da suka yi imani tare da annabawa ubangiji ce za mu taimake su a kowane lokaci fil hayati duniya a nan duniya ma dukkan annabawan da Allah ya aiko Allah ne ke gane abunsa magana su salama da yake shugaban su gaba ɗaya Allah ya kaya musu ya ce ni ne ne hukunka wallahu ya asibika minan nas ya nabi hasbuka Allah wa man tabaka minal mu'minin na isa maka akan komai ni zan kare ka ba su da komai da kai kuma haka ya kasance da dukkan annabawa duk mursalin manzon da Allah ya aiko to Allah ne zai fake abin sa sanan waɗanda suka yi imani tare da annabawan su ma haka ne su ma nuna ji rusulana wallazina amanu ma'ahu ubangiji ya ce sai mu tsirar da annabawan da waɗannan da suka yi imani tare da annabawan har kullum Allah na tare da mai gaskiya inna Allah ma ladina taqawwa alladina hum yu'minun ubangiji na tare da masu tsoron Allah kuma waɗanda suka yi imani tare da shi manzara su salama taimakon da Allah ke wa dukkan annaba balantana shi ya yi niyya zai je umra bayan ya hijira da shekara shida yana madina shekara shida sai ya shirya shirin zuwa umra sai ya tara mutane sahabbai sai da tara mutum dubu da ɗari hudu sahabi dubu da ɗari hudu ya tara ya ce zai je umara wani ya riga bar makka da shekara shida ya kwaso tawagansa yana kan hanya ya zo kusa da makka don rabo shi da makka tafiya yini guda ne sai taguwarsa da yake bisa sai ta durkusa da kanta da ta durkusa sai ya sauka sai ce kowa ya sauka sai kowa ya sauka sai ce to abin da zai faru kuma maza su salama ya yi wannan ne saboda tausayin mutanen makka tausayin su ya kama shi yan uwansa ne har yau sai ce to abin da za a yi bari in aika musu kada in yake su kada in shiga da faɗa bari in aika musu cewa ina so in zo in yi umara ina so in zo in yi tawafi in yi safa in yi barwa ba na zo faɗa ba da abin ya kawo da kenan to wa za a aika sai aka ce bari a aika sai na usmanu domin shi usmanu ya fi kowa dangi a cikin makka dukkan su mutanen makka ne kuma dukkan su da dangi makka amma usmanu shi kabilan banu umayya ne yana da dangantaka fiye da na kowa a makka za ku to bari mu aika shi ya gaya wa mutanen makka annabi sallama zai zo ya kawo shi to da ya zo sai ya gaya musu da ke abin da ya kawo ni annabi ne ce zo in gaya muku ba ya zo faɗa ba ne ya zo ne ya yi tawafi saboda haka kula mun ce masa shigowa ya yi tawafi mazar sallama mutum ne mai tausayi mutum ne mai son jaman da Allah ya gaya masa ba masa zaka illa rahmata ba mu aiko ka wajen don ka zama rahama to rahama kenan in ba ka ba in ya shiga sai ya ke su amma ya ce a gaya musu a'a ba ya zo faɗa ba ne ya zo ya kawo shi ne sai suka ce to abin da muke so kai na Usmanu mun ba ka dama kai ka yi dawafi amma shi annabi ba mu yadda ya yi dawafi amma kai mu yadda ka yi dawafi sai na Usmanu ya ce ni in yi dawafi ɗakin da aka hana annabi yi ainihin usman ba matsayi na bane ya wannan ne ladabi zuwa ga manzo Allah ya ce ba zai ba saboda ka indiya kana annabi to shi ba zai ba to sai suka samu wani babban mutum ana kiransa ko mutum bin mas'udin sarki ne a Ta'ifa sarkin Ta'ifa ne sai suka neme shi cewa muna so mu aike ka bayan kwana uku kenan sai na Usmanu kwanan shi uku a Makka amma kuma cikin kwanan uku bai da ya wasu ba muna so za mu aike ka a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ne ya ce zai shigo ya yi tawafi ya yi umra amma mun ba mu so ya shigo amma dole ka mun tura ka ka je ka same shi kai ka yi magana da shi wato bin masudin nan babban mutum don masaraki ne ya shirya sai ya zo sai sa manzara su sama a hudaybiya inda ya sauka manzara na zaune kan kujera akwai wani mai gadin sa ana kiransa buguratu bin shu'ubata wani mai karfi ne yana bayan manzara sai yana gadin sa to wannan wata bin mas'udin da ya zo a al'adar larabawa idan za ka yi magana da babban mutum sai ka kama gemun shi tariki sannan za ka yi magana da shi wannan shi ne al'ada irin na larabawa to da wata bin mas'udin ya zo sai yana so ya kama gemun annabi kuma ga shi kafiri ne wannan da ke gadi manzo Allah odilin da ke ba manzo Allah mudratu bin shubatan nan sai ya sa gindin takobi sai ya buge shi sai ce wane ne ke mummuna sai aka ce ɗan ɗan uwanka ne ɗan ƙanin ka ne to su laraba suna da wani al'ada guda idan mutum ya yi maka alhairi to ba a damar ka yi masa wani abu sai ranar ka mai da alherin nan sai shi wannan kafirin wato bin masojin sai ni ke sai ce mabira ai na maka kaza na biya maka bashi na maka kaza na maka kaza kai kake ni haka nan ai baka biya ba za ka yi haka nan sai sai ma baka yardan ka yana biye sai ce wane ne sai aka ce abubakar ne sai ce abubakar ya yi abubuwa da yawa ban biya shi ba saboda ka ni ba zai magana ba shi wanda aka aiko har yau sai yake gaya manzo Allah cewa waɗannan mutanen da ka tara fa ba su iya yaki waɗannan mutane fa mabukata ne in ka kwashe su zuwa makka fa ba su iya yaki amma dai yana faɗin wannan ne shi ma a cikin shakka yana faɗin wannan ne ya san cewa akwai jarumta kuma annabi ya shirya sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce naji to da ya tashi sai ya koma makka da ya je wajen su waɗanda suka aiko shi sai ya ce musu ku tsaya ku ji na ga sarkin rum ban na ga sarkin kaisara na ga sarkin habasha ban taba ganin masaraki da ake malladabin da ake wa muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin mai mulkin da ake masa ina abin da ake masa ba ku kiyaye shi faɗa da shi bai gara bi shi a hankali kaga ya ga musu gaskiya sai suka ce kada ka ji tsoro kana basara ke jin tsoro ya ce tsoro ne to tuna tsoro ne na ba muku gari sai shi ya yi ta gari ya koma garinsa mazala su salama yana nan hudaybiya sai ga suhairu bin amri ya fito da fatauci zai koma makka alaihi salama ya ce zo ya fi wajen annabi annabi ya ce zo ina so na aike ka a wucin mutanen makka har yau maganar da ake sana usman yana makka ina so aike ka a wajen mutanen makka ka gaya musu cewa ba na zo faɗa ba ne ba na zo yaƙi ba ne a'a na zo ne kawai in zo in yi tawafi in yi sa'ayi kawai in dawo na zo in yi umra ne ka je ka gaya musu sai ibn abul nan ya ce insha Allah ni ko zai isa da sako sai ku yazo sai tara manyan makka ya ce musu na gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka san Muhammadu su suke ya cewa na gamu da Muhammadu amma na gan shi da tawaga tawagan nan da na gani gare shi duk kasar na inda ya kai tawagan nan zai nasara saboda haka a kiyaye shi to ya ce in zo in gaya muku ya zo ne ya yi umara ya koma ba ya zo faɗa ba ne saboda ka ba shi dama ya shigo ya umara kawai sai aka ce to kai ma muna so mu aike ka koma wurin shi ka je ka gaya masa mun yadda ya zo ya yi umara ai ba mu yadda ya yi umara ba sai shekara mai zuwa ba mu yadda ba hijira shekara shida ba mu yadda ya yi umara ba sai baɗi kuma muna so mu yarda tsakaninmu da shi in ya yarda da ya zo sai kuwa zai sami mala ya rasu da mai sun aiko ne wurinka manya-manya mutanen makka sun ce ba su yadda ka zo umara bana ba sai ba ne sannan akwai sharuɗan da aka gitta in ka yarda da su magana ce menene ya ce na ɗaya duk mutumin makkan da ya zo wurinka ya musulunta a madina kamar da shi ba mu yarda ba kamar da shi makka kai ko duk mutumin da ke musulmi wurinka in ya koma maka ya kafarta a bashin nan kada a kama shi shar'in da muke so kenan manzara ta kalma ya ce to ya yadda amma ban da mata kun yadda a yi to amma kada a sa mata to shi ke na an yarda haka nan kuma an yarda ya dawo kada ya yi umara bana sai baɗi an yarda eh to a rubuta takarda to shi na aka rubutawa aka rubuta min muhammadu rasulullah shi su hailu ya ce a ban yarda da a rubuta haka nan ba a rubuta kamar da aka saba allahumma a sa allahumma shi suka sani sai a rubuta duka wasiƙa a nan manzala sallama aliyu ne ke rubutu manzala ce aliyu goge rasulullahi ne sai ya ce a hannu ne zai goge amma ba hannu aliyu ba ba wannan hannu nawa ba kaga umarni ne annabi ya bashi amma kuma ya ladabi saboda ka ladabi ya fi umarni idan ga umarni in ka ga umarnin to ya saba ladabin to kai ladabin ladabin ya fi umarni sai ce ya rasulullahi ana iya goge amma dai ba hannuna ne zai goge ba eh ni ban iya goge sai maza Allah ya murmushe ce kai ma wata ranar haka nan za a yi maka sai annabi ya karbi alƙalmi da kansa shi ya goge sai aka rubuta masa takarda kamar da yake so tun da tun karo annabi sai annabi ya ce musu mutane maka suna neman su kuma suna so a zauna lafiya kun ga sun aiko su haidu to su hana samu amara sun aiko sauki to Allah ya sa sauki cikin al'amari suna so a yi sulhu to a nan ne sai na Umar ya je sami sai na Abubakar ya ce annabi ba muna alƙawarin cewa za mu shiga maka muna amintattu ba muna aski da komai da komai abubakar sai ya ce da ya gaya mana ya gaya maka ranar ne ya gaya maka watan ko ya gaya maka shekara ya ce maka bana ne ko baɗi ba da ya gaya mana za mu shiga ba shi zai umar da kansa ya ce a nan na san umar abubakar ya shi ne imani har yau abubakar da ya umar da ya tashi sai ya je sayar wa Allah ta rasulullahi alasta ala alhaqi ba muna bisa kan gaskiya bane ce kwarai to ba kai muna alƙawarin cewa za mu shiga makka cikin aminci ba sai ya ce masa umaru na ga maka shekara ko na ga maka rana irin yadda sana abubakar ya gaya masa irin shi ne manzo Allah ya gaya masa sallallahu alaihi wasallam to lokacin da aka zo aka gaya masa cewa an kashe sayyidina Usmanu don labari ya fara zuwa wurin sa cewa an kashe sayyidina Usmanu a makka manzo Allah sallama sai ya zo ya dauki hannunsa na dama sai ya azabi sa na hagu ya ce na yi alkawari na yi mubayi a gana waga na usman zan je makka zan yake su sai na kawo ƙarshen su duk wanda ya tabbatar da shi ma zai yi ni irin wannan alkawari ya zai azami hannu bisa to shi na ka dinga zuwa ana azan hannu wa kadar zai Allah alaihi na idan yi bayu na ka tata shiga ce na da zina yi bayu na kai na mai bayu na Allah yadda sa fauka aidi na mai bayu na Allah yadda sa fauka aidi duk wanda ya aza hannunsa to ya aza bisa na Allah to nan ne aka zo aka jaddada cewa duk abin da zai faru za mu bi ka in duk za mu kare sai mu kare su dubu da dari hudun nan amma sai da su kare an yi baya maza su salama sai ce to abin da nake so kowa ya je ya soke hadayansa sannan kowa ya je ya aski har yau cikin su da jira kowanne su ya fusata yana za a kwaso ta wani irin wannan ga mu ga maka kuma a ce kada mu shiga ga mu ga maka ai da sanar umar ya gaya masa magana sai ce masa umaru ina fi tafiya da umarni allah ne ina fa aikata aikina da umarnin Allah ne to sahabban dukkan su ransu ya faci gaskiya su husata akan mi zai hana a je aka tattara makka ai ya kamata a shiga makka annabi ya ce lokaci bai ba ba da umarnin shiga makka ba to annabi ya ce kowa ya je so kitabuwansa kowa ya je yanka dabbansa tuna dama umara za a je kowa na da dabbansa sannan kowa ya je ya aski sai suna ƙari ƙari da magana sai ya samu a sassa wani musamman ya ce na ce kowa ya je ya aski kuma kowa ya so kitabuwansa na ga suna tsari da sai ta ce abin da za ka yi aike da jagora ka je ka yi soke na ka samu ka yi aski in sun gani ba sai ka ce kowa ne ba da ya hito bai magana da kowa ba cikin su sai tun kari tabuwarsa kawai yana zuwa sai soke tabuwarsa yana soke tabuwarsa sai kira mai masa aski ya zauna ce a masa aski duk wanda bai fita mazala ya aski mu ma mu je mu sai kowa ya soke tabuwarsa kowa ya aski amma ba duk da haka suna yi ne a cikin kushi kowa na bukata rai ya ɓaci wai a daidai makka kuma lokacin shiga makka ne mai zama da lokaci ya kuma sun shiga makka kuma Allah ya ba su sa'a to saboda haka har kullun shi annabin da Allah ya aiko inna la nansuru rusulana ne walladina amanu ma fi hayati dunya anan duniya Allah zai taimaki wannan annabin da duk wanda suka yi imani da shi sai da Fir'aun ya bi annabi Musa nan take Allah ya ga Musa da za a yi wani da sakar bahara bugi ruwan ya bugi ruwan kuma ya ketara to dukkan annabawa haka ne in dai an nemi wannan da muka yi kissan su ajiya muminu ali fir'aunan nan ai da aka nemi halaka shi ake fa wake hullahu min sai ati mamaka Allah ce sai muka kare shi kuma yayi imani da Musa sai muka kare shi daga sharrin da suka aikata suka shirya masa wa haqqa bil ali fir'auna suwal azab abinda suka yi nufin nan da mummunan azaba sai sauka kansu amma shi mun tsirar da shi to alkawalin Allah ne har tashi alkiyama to wanda ya imani da Allah ya yi kyakkyawan aiki to ko an fitine shi a kasar su Allah zai kare shi in ma an nemi a kawo ƙarshen rayuwarsa ne Allah zai kare shi ya zama to dai imani din ya shi ne fillahi lillahi minallahi ilallahi alallahi duk abin da zai aikata ga mutum saboda Allah zai aikata to yana tare da Allah Allah ce wa yawma taqumu sa'a wa yau mai kuma lashahar sannan kuma ranar da za mu tsayar da shaida fa kai fa idan ji ina min kulli ummatin bi shahidi wa jina bika Allah haula shahida yau ma idni wadu alladhina kafaru wa asaw rusul law tasawi bihim al-amru la tumra Allah hadisa ranar da za a tsayar da shaidu kenan fa nasalan alladhina ursila ilayhi wa nasalan mursalin fa nakusun ala ilmi wa ma kunna ghaibin wal wadu yawma idhin haqqun ubangiji ya ce ranar nan da za mu tsayar da shaidu to ranar ma za mu tilki annabawanmu da waɗanda suka yi iman tare da annabawanmu za mu tashi alƙiyama kenan Allah ya gaya manzon Allah yaya idan muka zo da kai kai shaida a kansu sannan su kuma al'umman ka su yi shaida a kan sauran annabawa kuma haka za a yi idan an zo alƙiyama idan Allah ya tambayi annabi Nuhu dama ce fala nas'alan ladina ursila ilayhim wa la nas'alan mursalin za mu tambayi waɗanda muka aiko za mu tambayi waɗanda aka aiko ma idan ubangiji ya tambayi annabi nuhu nuhu na aike ka na aike ka ka je wadda sana nuhu wani laƙwami fara bisa fi alfa sarfin ila hamsin na ama mun aiki nuhu a wajen mutanensa ya zauna shekara dubu babu hamsin yana musu wa'azi ka je ka isar da saƙo sai ce ubangiji na je na isar da saƙo sai a tambayi mutanen nuhu ya isar da saƙo sai su ce a'a bai isa ba bai zo ba bai zo ba eh sai a tambayi sabon annabi hudu hudu kai san da sako wa ila hudu na zamu huda kare ya fadi Allah ma lakum min lahi yau mun aiko musu annabi hudu sun ya shi ma kira su zuwa ga Allah kai san da sako na isa sai a tambayi mutane shi hudu ya san da sako su ce ba mu gan shi ba annabi salihu shi ma kai san da sako na isa a tambaye su ce ba su gan shi ba dukkan su kowa sai ya karanta annabawansa sai ubangiji ya ce to bari mu tambayi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mai na mana kirari ko to har zama tukun jami'a za ku rodi ma wanda ta nanu mun kai ubangiji ya mana kyakkyawan shaida mu ne fiyayyen al'umma wanda muna horo da alkhairi muna hani da mummuna to shi kenan dama horo da alkhairi da hani da mummunan kalilan ne daga cikin wanda kun min ku ummatu da da kuma ila alkhairi wa yamru bil ma'ruf a samu al'umma ko da ɗaya kaɗan ne da za ta yi ta kira zuwa ga alkhairi ta yi ta hani da mummuna to sai aka samu kaɗan suna kira sanadiyar kaɗan ɗin sai Allah ya mana jami'i ya ce gaba ɗaya mun zan biyayyen al'umma to ranar tashi alkiyama mu ne za a tambaya ku al'umma ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam shin annabawan da na aiko sun isa da sako sai mu ce eh ubangiji sun isa wa yau ta kuma da shahadin ke ranar za ta da shaida eh sun isa to ku ya kuka kuka san isa da sako sai mu ce ubangiji ai mun gani cikin littafin da ka saukar mu annabi mu qur'anin da ka saukar masa mun gani mun ji bayanan da kai kowane ma'annabin da ka aike shi a wurin mutanen sa mun gani dukkan bayanin gaba ɗaya ubangiji mun gani saboda mun shaida cewa annaba na su isa da sako ko shaida eh to ko annaba kun samu shaidu al'umma annabi ta rufe shaidu to ku wane ne shaidun ku sai a tambayi manzo Allah wa kaifa idza jina min kulli ummatin shahida wa jina bika ala haula shahida mun zo da kowa da mai musa shaida kai ko mun kawo ka kai ma al'umman ka shaida sai a tambayi annabi mu shi annabi sallama shi zai mun shaida mu kuma za mu ma annabi mu shaida cewa lalle annabi ya isar da sako sallallahu alaihi wasallam to ubangiji ya ce za mu tsirar da annabawan da masu imani a nan duniya kuma za mu tsirar da su ranar tashi alkiyama ran da kowa zai tambaye shi akan shaida za a mai shaida har yau wuri yana ma mutum shaida a alkiyama kuma ana son kyakkyawan shaida a alkiyama domin alkiyama ubangiji ya ce rannan ne hannu zai magana rannan ne kafa zai magana ranar ne baki zai magana to dukkan su kowa zai shaida ne abun da aka aikata da shi duk aikin da ka aikata to ranar abun zai shaida idan ka yi bauta wani wuri to wurin nan zai zo ya maka shaida shi yasa ake bukatar misali in kana gona in lokacin sallah yayi ka kira sallah ka yi sallah itacen nan da suka ji kiran sallah nan ganyen nan da suka ji kiran sallah nan duk abun da ji kiran sallah nan zai maka shaida ranar kiyama lalle ubangiji ya taɓa zuwa gona rana kaza ya kira na jiya na ashadu an la ilaha illallah na jiya cewa ashadu anna muhammadu rasulullah to wannan abin zai maka shaida in naman daji ne in wani halitta ne zai maka shaida sannan inda kai sallar nan wurin ma zai zo ya maka shi da ran tashar kiyama haka kuma in ka je ka sabi Allah ko da a koyi ne ka shige taki ka sabi Allah to wurin nan ma zai zo ya maka shaida ranar tashar kiyama cewa lalle babu shakka ubangiji ya shigo lokaci kaza wuri ya aikata sako ga abin da ya aikata ga abin da ya aikata to a nan an kawo kisan wani babban malami da malamai da ilimi dama ubangiji ya gaya mana malamai suna da daraja yarsa illahu ladina amanu ladina utul ilma daraja za su ɗaukaka masu imani a aljanna amma masu ilimi sun fi daraja to game da shaidan da ake yi manyan malaman nan guda hudu akwai imam malik akwai shafi akwai abu hanifa akwai ahmad bin hanbali ahmad bin hanbalin nan shine karamin su to da suka zo alkiyama sai Allah ya tambaye su maliki kuma kun san alkiyama la yatakallamuna illa man azalla rahman ba wanda zai magana sai wanda ubangiji ya mai izini maliki shafi'i abu hanifa ahmad bin hanbali yaya aka yi na aiko annabi guda daya na sauka da alkurani guda daya ya ake kuka kasa addini na kashe hudu sai suka yi shiru ubangiji ce mala'ika a tambaye su yaya ake kuka kasa addini na kashe hudu sai suka yi shiru sai shi karamin amadu bin hanbali sai ya miƙe ainihin izini yi magana allah ce mu ma izini kai magana sai ce ubangiji waye gaya maka mun kasa addinin kashe hudu waye gaya maka sai allah ya ce a'a ga mala'ikuna ai su ne shaida su suka yi shaida sai ce to ubangiji a shari'ar musulunci ba a yarda da shaida maki malaiku makiyan mu lokacin da zaka halice mu sun ce a tuta lufiya man yusu lufiya su ku timaa ta halice su ka sa su kasa su yi tabar na fita zubar da jini to da tun da su makiyan mu ne kuma shari'ar musulunci bai da shaida maki ba mu ba mu yarda da shaida su ba sai Allah ya ce to shikenan gaban ku hannuwanku da kafafuwanku za su rufe shaida sai ce ubangiji ai ba su magana a duniya idan suka yi magana nan an tilasta su kenan an sa su yi magana kuma shari'ar musulunci bai da shi da wanda aka tilasta mu ba ai musuluncin ka bai da wannan ba dokan ka ne Allah kenan za a tilasta suna su yi magana sai Allah ce to shi kenan to ni ni ne shaida da kaina sai ya ce ubangiji ai a shari'ar musulunci alkali bai shaida kana alkali kuma kana da shaida sai Allah ya ce to shi ne alkali duk na yi musamman na ilimi wannan kaga ilimi kenan duk shaidun gaba ɗaya ya kawo su kuma ilimi ya amfani shi ya wuce to duk alkiyama duk abin da ka aikata in na alkhairi ne alkhairi zai maka shaida in ka aikata mummuna mummuna zai maka shaida shine la yakhfa alai shay'un fil ardi wala fis sama ba abun da ke koyuwa ga Allah ko a samai ko a kasai balle abun da kai kake aikatawa da za ka je ka da rami mai zurfi wanda ba abun da ya zurfinsa a duniya in ka je ka sabi Allah to wurin nan da ka saba ma Allah zai zo alkiyama shi ma wurin zai zo ba abin da bai zo kuma wurin nan zai yi magana kuma wurin nan zai ganka alkiyama harkar na Allah ne fa ba wani gwamnati bane kada ku ko gwamnati ke sani ba gwamnatin ko ina ke sani ba Allah ke sani kuma ba wai jami'an tsaron duniya ne a lahira ba mala'iku ne a lahira jami'an tsaro na Allah ne babu inda zaka shiga kallabi sannan babu aikin da zaka aikata wanda zai koyi duk abin da kai menene ka aikata misalin zarra ne zai zo hayar ne zai zo sharrar ne zai zo kuma abin zai yi magana da kansa cewa lalle in sadaka ne sadaka za ta zata yi magana da kanta ubangiji rana kaza ya ɗauki abu kaza ya bani sadaka ai ai wata mata a rayuwarta na duniya bata taɓa sadaka da komai ba sai kalle kalle da wata rana almajiri ya zo yana bara sai ta ɗauki kalle ta ba almajirin ta ce ga sadaka to da ta mutu aka sa ta wuta sai tana kowa sai aka ba ta kyalle aka ce ta kare wutar da shi ai ta kare wutar da shi dan shine ta taba sadaka da shi to ka gani kyalle ya zo ya mata shaidan cewa ta taba sadaka da kyalle sai ka ce to shikenan ga kyalle wanda za ku sani a cikin a tunusiya ga kyalle ki kare wutar da shi kyalle na kare wuta ne daga duk abin da ka aikata kowa ya kuka na aikata shi kuma kada ka aza wai abin da za ka aikata a koye ne a'a bayyane ne fili ne
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدير يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدير ranan da muke magana nan la yanfa'u zalimina ma'alfatun wa lahum la'natun wa lahum su'ud su azzalumai wa in suka zalunci kansu wa in ba su yi imani ba duk abin da ya kamata a gaya musu an gaya musu amma ba su yi imani ba sun mutu a kafirci to duk uzurin da za su kawo ranar kiyama uzurin baya amfani la ya fi zalimin ma asato duk uzurin da za su kawo uzurin baya amfani ubangiji ya ce ba mu bar su nan ba wala hum la'natu ubangiji ya ce ko mun tsine musu tsinuwa ya bi su a nan duniya kuma tsinuwan ya bi su a lahira babu uzurin da ake kawo ma Allah in an riga an mutu uzuri yana faruwa ne a nan duniya kafin ka je lahira idan ka je lahira aka tambaye ka me hana ka bauta ma Allah sai ka ce ubangiji wallahi na rayu a duniya kullum cikin talauci nake talauci nan ya hana ni sukuni ban samu na bauta maka ba sai a ce ka yi talauci annabi Isa annabi Isa na da mukami guda hudu gashi annabi gashi mursali gashi ulul azmi gashi ruhul lahi amma ko dukkan shan kuma bai da kai ko na san kama da ki abin da ya fi muddai ko waye shi a duniya to annabi isa alaihi salatu wasallam duk da muddai mai da balle wai a yi maganar gida a yi daki ko a yi maganar mata ko a yi maganar kullun yawo yake yana bautar Allah duk inda dare ya masa zai kwana ibada in dare ya waye kuma ya dora azumi yake yi mafi yawa rayuwarsa duk cikin azumi yake saboda abin da zai ci ma baya da shi to kuma gashi babban mutum a cikin annabawa daga manzara su sama sai annabi ibrahim sai annabi musa sai annabi isa yana cikin ulul azmi shine na hudu sannan annabi nuhu shine na biyar to sai an gaya maka cewa uzurin ka da kake faɗi cewa talauci ne ana ka bauta ya maka talaucin shi ba sannan har yau akwai bayan allah da sun fi ka talauci duk halin da kake ciki kuma suna suna bauta ma allah sai ka ce a ubangiji wallahi ni abin da ya hana ni bauta maka ciwo rashin lafiya ban samu sukuni ba kullum ban lafiya sai allah ya ce ta yi ciwon annabi ayuba ta yi ciwon annabi ayuba wa'ayi wai zaɗin rabbahu an matsalar duru a sarhamu rahimin da rashin lafiyar ya kai inda ya kai wazkur ayuba ubangiji ya ce wazkur abdana ayuba in zaɗin rabbahu an matsalar shekaru nufi wa ala ka tuna ma umman ka ambata musu annabi ayuba irin matsalar da ta same shi sai Allah ya ce maka kayi ciwon ayuba ya yi ciwo shekara goma sha takwas yana kwance sai an tada shi an kwantar da shi sai an yi masa komai sai ya koma babu ba komai a jikinsa amma kuma yana bauta ma Allah kamar da yake bauta ma Allah yana lafiya daidai da abu ɗaya da rage ba cikin bauta Allah sai a ce to uzurin ka kayan ciwo ayyuka ne sai a idan ka ce ubangiji wallahi ba abun da ya hana ne a bauta maka sai mulki sai a ce kai mulki annabi Sulaiman habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di na kallu ha ubangiji ka bani mulkin da wani mutum bai sake irin shi a duniya har tashi alkiyama kuma Allah ya ce mun bashi an ba shi mulkin da a tarihin duniya ba a yi ba kuma ba ya shahar kiyama wata rana manzara su salama yana sallah sai yana haka da hannu yana haka da hannu kamar zai kama abu kamar zai rike abu sai sallah ne sallah sai sahabi suka tambaye shi ya rasulullahi amma ka kana sallah hannunka na yawo kamar za ka kama wani abu sai ce eh lokacin na kabarta sallah sai shaidan ya zo yana rawa gabana yana wasa yana rawa gabana to na so in kama shi ne in ɗaure shi da ya giya in daure shi a askunya wannan ginshiki na masallaci da sahihin ba yara su ta yawo da shi ne suna wasa abu da na so yi masa kenan ya ce sai na tuna annabi sulemana bai taba kama shaitan ba kuma sulemana nan ya roki Allah ya bashi mulkin da wani bai sake yin sa abada kuma Allah ya yi masa sulemana an bashi mulkin da kowa bai taba yi ba komai mulkin ka mutane ke kewaye da kai komi mulkin ka lema ake bude ba kanin suleiman na tsuntsaye ke hada ke hada fika fikan su suke masa lema tsuntsaye su za su hada fika fikan su da fadi su yi masa lema sannan komi mulkin ka ko dai ka shiga mota ko ka hau doki ko ka hau jirgin sama annabi suleiman na tambola yake shi tsaye zauna sama iska ɗauke shi duk inda za shi je da shi saboda sabon mulki sannan in kana mulki har yau mutane ke maka hidima annabi suleiman aljanu ke masa duk abin da yake so komi yake so su suke aikata masa kuma duk abin da yake so shi ake masa kaga mulkin sa ya mallaki mutane ya mallaki aljanu sannan duk mulkin ka kana da iyaka inda kake mulki annabi Sulaiman ya mallaki duk duniya ne ba shi daya saboda kaga mulkin ka bai kai rabin nashi ba to in ka ce mulki ne wallahi giyan mulki Allah mulki ya hana ni aikata duk abin da nake so na da heri sai Allah ya ce kai mulkin Sulaiman ai ba kai mulkin Sulaiman ba ai wani basaraki basaraki ne babba kuma yana ci da mulki sannan ya zo ya zauna kan kujerar mulki sai ya tambayi mutanen da ke kewaye da shi fadawansa ya ce ina so ku faɗa min wai menene ke da daɗi a duniya ne menene ke da daɗi akwai wata yarinya yarinya ce ya karama kuma nan gidan sarkin take sai ta miƙe tsaye sai ta ce ranka yake abu uku ne ke da daɗi a duniya ya kuma ne irin wannan ke magana menene ke da daɗi a duniya ta ce na ɗaya saduwa da mace kalma guda ta faɗi ta sarki ce a kama ta ɗauri irin wannan yarinya ya ce ta sa na kira saduwa da mace ta ce a bari in gama magana to an baki menene kuma na biyu ta ce ranka daɗe ta farko kenan na biyu mulki babu kamar mulki na ɗaya ne sai sarki ya shigo shi na biyu abu uku ta ambata ta ce duk babu kamar su sai sarki ya ce a hukunta ta sai ka ce ranka tana hukunta ta a tambaye ta to me ya hujjanki ta ce ranka ya ne ni na uku ta ce giya ta ce shan giya sai sarki ya ce me ya hujjanki ta ce wallahi ranka ne ban sai da ake saduwa da mace ba amma abinda muke la'akari da shi mamana in ta zo haihuwa irin wahalar da take yi da irin yadda nake gani kamar za ta mutu amma wai in ta haihu kwana biyu sai ganta kwance bayan ka sai na gane abin na akwai daɗi da ba daɗi da ba ta zuwa hujja na ɗaya ke hujja na na biyu ranke rage giyan nan wai sai in ga mutum in ya sha giyan nan ya lalace ya tambaɗe ya ta abubuwa wanda bai kamata ba amma kuma ranke da sai ga gobe yana sha sai na gane ashe yana jin daɗi cikin shan giya ne ta ce na uku abin da ke da daɗi shine mulki ranka daɗe na ga hakimanka da dagatanka nan take mutum ke laifi ka kamo shi ka ce a kashe shi ko ka ce a ɗaure shi amma kafin a kashe shi sai ga ana kokuwa mulki wasu su zo sun rubuto takardu su so su gyara na su sai na gana shi mulki nan na da daɗi ga wani za a kashe ga wani na neman kujerar ai in babu daɗi masa ba zai zauna ba shi yasa na gana wanda ke da daɗi ke ba sarki ta ce faɗi gaskiya da imam shi ke faɗi gaskiya na'am
ولقد أتينا موسى الهدي ورسلا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكري لأولي الألباب
yawma la yakunu adh-dhalimina ma'adhatun wa lahum adh-dha'natu wa lahum su'ud dir muna magana akan ranan da azzalumai uzurin su kowane iri ba zai amfane su ba to shi ma musulmi ana so ya kauce ma uzuri domin alkiyama ba a karɓar uzuri ba ka kawo uzuri alkiyama duk uzurin da za ka kawo a nan duniya ne za ka kawo shi amma abin da ake so ka yi ƙoƙari ka kau da uzurin kafin ka je lafiya in ka zo lafiya ka riga ka kawo ƙarshen tafiya ka ko a bango ba a dawowa bayan lahira kenan sannan kuma ba inda za a ƙara gaba shi lahira da duniya gida biyu ne ma har Allah tabaraka wa ta'ala illa darain su ne gida biyu da duniya da lahira to tun da ko haka ne wa mun kana kazalik fala budda lil akli fi waqti alladhi kana fi dunya ay tahiya lil akhirah to tun da ko gida biyu ne lahira ne da duniya kuma in an shiga lahirar nan ba a hitowa kuma lahirar nan ba wani gyara da za ka yi to duk mai hankali a cikin rayuwarsa na duniya ya kamata ya shirya shiga lahira ka yi aikin da in ka je ba za ka ce da na sani ba ka yi aikin da in ka je ba za ka tsaya neman wasu hujjoji ba ka tabbatar da wannan aiki in na je lahira aiki ne karɓaɓɓe kuma aiki ne wanda Allah ya yarda da shi ka yi ƙoƙari ka yi abin da Allah zai tabbatar maka da radiyallahu anhu wa radu anhu sun yarda da Allah Allah ya yarda da su wasu bayi ne ba Allah ke gawa duniya cewa na yarda da su tun kafin su zo su ma sun yarda da ni to irin su nan bayin ake so ka shiga kada ka aikata aikin da za a samu la'anatullahi alaihim tun nan Allah ya ce ai na la'ance su na tsine musu to Allah tuna ka tsine musu ina za ka sa su ya ce wa lahum su'ud suna da mummunan gida da ba tara da musu mummunan gida gidan nan ko baya da kyau yana da kyau kowa ya kiyaye gidan nan kowa ya kiyaye lahira amma da sallama ya muna bayanin komai babu kunna annabi ya koyi muna sannan malaman shi muna bayanin komai duk abun da ke da kyau malaman sun gaya mana halalun bayyana wa haramun bayyana halan bayyana ne haram ma bayyana ne babu abun da ke koyi sannan kowa ya yi kokari ya aikata ma kansa aikin da zai tsira da shi samun tashi alkiyama kada ka yadda ka aikata ma kanka aikin da zai rusa da kai rawar tashi a sama idan ka riga ka shiga ka riga ka shiga kenan ka riga ka shiga kuma ba a wasa da Allah Allah bai wasa ba a wasa da Allah a kada ka dauka wai abun da nake ba komi bane kila in naje za a kalle ni ko in naje za a yayi Allah bai da dole domin Allah bai da garanti ko dai na faɗa muku Allah sawu keke ne bai da garanti ba a sanin nan yayi ko nan yayi a'a duk irin aikin da ka aikata kake ganin cewa wannan aiki zai sa ka tsira wani ya yi fiye da shi an kone shi duk irin laifin da kai kake gani wai wannan ya kamata in shiga wuta wani ya yi fiye da wannan an gafarta shi akwai wani bawan Allah da aka yi shekara tamanin ya yi yana sabon Allah shekara tamanin bai da alkhairi ko guda a rayuwarsa ka dai ga kai ƙarshen su ba shekara tamanin kuma bai aikata aiki alheri ba ko sau ɗaya to ranar ya fito yana tafiya sai kishin ruwa ya dame shi kishin ruwa ya kai masa ko a ya rasa yadda zai yi babu ruwa yana tafiya sai cimma wani rijiya kuma rijiya na da zurfi amma rijiya na da ruwa sai ya kokari ya samu yangon ya hada wannan ya giya da wannan ya giya ya hada sai ya zura rijiya giya cikin rijiya sai ya bi rijiya biya giya ya biya giya har ya je inda ruwan yake ya je sha ruwa ya koshi da kyar ya kai wurin kuma sai ya jawo ya kamo ya giya ya fito da kyar ya riga ya sha ruwa yana fitowa wajen rijiya sai ya iske kare gindin rijiyar yana lasan tabo sai ce kat karen da fa ina ganin irin bala'in da ya hau kai na shi hau kai shi tsananin kishi wannan da nake ji ina ga shi ma karen na irin sarki sai sake yana da kuske takalmin na fata wanda ake sawa sai ya cire takalmin sai ya sake shiga cikin rijiyar ya koma a inda ruwan yake sai ya ɗebo ruwan sai ya tako kuma ya dawo da zuwa sai ba karen sai kare ya sha da kare ya sha ruwa sai kare ce na gode ma Allah to wannan bawan Allah shekara 80 bai aikata aikin alheri ba sai zai mutu yana mutuwa an binne shi sai mala'ikun azaba suka shigo da zuwa sai mala'ikun azaba suka kama shi sai Allah ya ce a ku rabu da shi ubangiji me yasa za mu rabu da shi shekara sa tamanin bai taɓa aikata alheri ba ya ce na yayi masa eh ni dai ma zai fito na yayi masa Allah ka yayi masa ya ce na yayi masa to ubangiji me yasa ka yayi masa ya ce saboda karen dan bawa na ne shi kuma ya taimaka ma bawan nan saboda ni kare ya sha ruwan ya gode ni don kare ya gafarta masa kuma ka ci Allah bai da garanti har kullum ka cikin tsoro kuma ka zama cikin kauna la Allah in samu la Allah ban samu kada ka yanke kauna wa la ta'mal makarullahi ba a amince ma sakamakon Allah kada ka yi tsaye cewa lallai babu shakka zai gafarta ni in ya ga dama ne kada ka ce a dole sai ya sa ni wuta shi ma sai ya ga dama ne saboda kowa ya gyara tsakaninsa da Allah kafin a tafi kowa ya gyara duniya nan kwana nawa ne kuma haka ya ci duniya illa mata un wala ibo duniya wasanni ne kawai yau ana na dana dai gobe ana suna jibi ana daura aure gata ana buki aikin duniya kenan babu komai cikin sai wasa kuma tun da aka haife ka cikin wasa ake haram da ka mutu saboda ka arabu da duniya a koma ga Allah in ka shekara talatin ka koma ga Allah daga shekara talatin malamai sun ce kowa ya koma ga Allah saboda mutuwar na iya zuwa kowane lokaci
tana sallah tana gane cewa tana yi har ma tabbas ba ba su kan gane ko lokaci take yi ko lokaci ba ta yi ba sai ta tabbar da sau wannan kan ba wani matsala to wace wace ne abokan zaman ko miji mace na al'ada ai ba ta ba ta sallah shari'a bai dace sallah ba amma tana iya yin zikiri tana iya karanta alqur'ani daga izu goma zuwa nasi kuma tana iya ce kowane irin salati annabi tana iya ce kowane irin zikiri amma maganin sallah da mai al'ada bai halatta ba
assalamu alaikum wa rahmatullah wani mai azumi yana iya cin asawaki kamar da rana kafin buɗe baki eh idan asawakin busasshe ne kuma bai kwacewa a cikin bakinsa asawakin ya bushe kuma bai da ɗaci ba kamar yin ba darbejiya ko ya bushe wa ya shi amma idan asawakin baya da ɗaci kuma bai fashewa ya wasu a cikin bakinsa yana iya wanke baki da shi da rana ko yana azumi ne kuma ya sa kamar ko kuma brush haka a ba a brush da makilin sai dai brush ɗin ɗan kaɗai zai sa ya wanke baki to ya halatta amma ba a sa makilin kuma ba a cika bakin da ruwa a ɗan kaɗa ake sawa a kurkure wani alaula ma an hana ka ja ruwa da yawa balle ruwan wanke baki kamar da wani sassan kai wajen assalamu alaikum alamun da aka yi wankan janaba ko kuma wankan juma'a ya halatta a yi sallan farilla da shi wanda aka yi wankan ju- janaba ya halatta a yi sallan farilla da shi amma wankan juma'a sunna ne alaulan bai ɗaukan bai ɗaukan sallan da za a yi na juma'a in ya yi wankan juma'a sai ya alaula amma wankan janaba ne ya yi to ya halatta ya je sallah domin shi wankan janaba wajibi ne kuma sallah wajibi ne yana yi tabbata alhamdulillah allah ya saka alkhairi wani mutum yana iya yin azumin nafila kan hadaya zuwa ga zuwa ga rasulullah
sallallahu alaihi wasallam ya dai ta salatin da yake shi ka fi so Eh, kada ya ba azumi zai wa annabi bai ta dai salati salati ake wa annabi da ya azumi da ya wa annabi azumi ka yi gyara ya salati guda biyar fi so shi ne aikin da Allah ke yi da annabawan da mala'ikunsa na ba mala'ikun su nuna da nabi zai ce ya yi wani na amuru sallu alaihi wa sallam taslima masu imani ya kasance cikin su da zai kai wa annabi salati alhamdulillah shek da saka alkhairi ita wannan duk wani gana cewa kan allahu an ce goma na ƙarshe azumi shi ne ake neman daren daren da kadari san mara wata mace wata mace wanda take a wannan lokacin da tana haila to ya za ta ga wannan ya za ta nemi wannan daren ko dai an ɗauka da an ɗauka da daren ne da yake zikiri kowane iri ai shi da yake kadari ko ko da sallan farilla na sallar isha'i ka samu cikin jami'i ka samu ne da kadari duk wanda ke ibada kullum muddin za a yi tarawihin nan kwana goma na karshe an samu ne da kadari sanin ita tunda ba ta sallah yana da wahala ce duk kwana goma gaba ɗaya ba ta yi sallah ba in ko abin ya kama haka nan to ta yi zikiri ai shi zikiri ai ba hana zikiri ba ya zama to a harshen ta tana zikiri ko tana salati annabi ta samu ne da kadari
to Allah ya saka wa kai salamu alaikum wa rahmatullah ni ne nake da mata guda hudu ta ce sai ana da ikon da sai na ji hirar wasu daga cikin su ba sun ma ji su ba cewa ainihin awar alhaji ne saboda dukiyarsa don da zaran ba na shi in samu nawa amma ba haka ba ne ba son shi nake yi ba wani halatta ya zama da ita ko da su in yana son ta
alhamdulillah na saka na saka kai kuma kuma ne nake wucewa sai na ji wasu suna wasu zance wani mara kyawu kuma ran daɗi ga mai muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan ya kamata in yi
in sai ya gudu ya bar wuri in dai ba mai mulki ba ne in ya mulki ne yana iya hukunta su amma in bai da mulki talaka ne to sai maza maza ya bar wurin kada bala'i ya sauka ya hada da shi
ina na yi
laihin wani bai kama wani Allah ba zai kama shi da laihin ba don bai da karfi a kai shi ne kuma na ce ba shi ba shi labarin makaro wanda annabi ya aike shi ya je yaƙi alhamdulillah a tambayar alhamdulillah a gaban irin abinci ne ake ciyarwa lokacin kwana da goma wanda ya kamata a fitar komai ana iya yi da shi ana iya yi da dawa da shinkafa